نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم كتاب الصلاة في رمضان مم.
باب الترغيب في الصلاة في رمضان مم.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير حدث النبي صلى الله عليه وسلم مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد نعم ذات ليلة ذات ذات ليلة نعم نعم فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة مم.
نعم فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة مم.
أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
فلما أصبح قال مم.
قد رأيت الذي سمعتم مم.
ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم مم.
وذلك في رمضان
كتاب الصلاة في رمضان wato wannan littafi na shida a cikin wannan littafinmu na muwaɓa ta al'imamu malik yana magana a cikin yin tarawihi a cikin yin ƙiyamun laili a cikin yin tahajjudi a cikin watan ramadan babu targhibi fi salati fi ramadana wannan babi yana magana akan kwadaitaswa a cikin yin sallah ta nafila a cikin watan ramadan wato ya zamanto mutum ya ɗauki waɗansu adadi na raka'o'i ya zamanto yana sallatar su tare da limami a kullum ya dinga sallatar raka'a goma tare da limami ko kuma ya dinga sallatar raka'a ashirin ko ya dinga sallatar waɗansu adadi na raka'o'in in bai samu ya sallace su duka ba saboda yin sallah ta nafila a cikin ramadana wato an fi so a yi ta a cikin masallaci kamar yadda za mu gani an gane ku حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير Ubaidullahi ya ce, Babanmu Yahaya bunu Yahaya Allaithi ya zantar da ni, shi kuma ya jiyo daga malaminsa al'imamu Malik, an ibini Shihabin shi kuma ya jiyo daga Muhammadu bunu Muslim, al'imamu Zuhuri, an Urwa ta bini Zubair, shi kuma ya jiyo daga wajen Urwa ibn Zubair. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم shi kuma ya jiyo daga wajen mahaifiyar shi na na Aisha ummu Abdullahi ummul mu'minin iyalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama salla fil masjidi zata laila haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, salla za ta lailatin, ya yi salla a cikin dare na Ramadana a wani dare daga cikin darare na Ramadan, fil masjidi a cikin masallacin shi na Madina. Fasalla bi salatihi nasun, sai nasun waɗansu jama'a waɗansu mutane daga cikin sahabban shi. sai suka yi koyi da shi a wannan sallah ma'ana suka fito suka bi shi wannan sallah ta dare thumma sallal lailatal qabila sannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato a dare wanda yake na gobe yayi sallah a cikin masallacin shi fakatsuran nasu sai mutane suka ɗan taru wanda sun fi jiya yawa wato saboda waɗanda suka yi jiya suka ce jiya a yi tare muka yi sallah da ma'aiki alaihi salatu wassalam to waɗansu ma masu kwaɗayin alkhairin sai suka ɗan tattaso daga waɗansu unguwoyinsu suka zo masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam don manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi musu sallah ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce sannan kuma sai suka tattaru a dare na uku auyin rabi'a ko dare na hudu. Wato suka tattaru masallaci ma ya kasa amshe su. waɗansu a fili falam ya ruji ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai fito ba zuwa gare su to lokacin da suka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam bai fito zuwa gare su ba wani ya zo wani ya zo kowar gidan na na Aisha ya raka gyara murya ehem ehem wato suna tunanin cewa ma'aiki barci ya kwashe shi ya makara suka zo suna ta gyara murya wannan su zo su dan kurkura kafal gida kurkurkurkurkur wani ya zo ya ce assalata assalata ya rabu da su gabaki daya an gane ko ya shiga uzurin shi falamma asbaha lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fito masallaci saboda sallar asubahi bayan ya sallaci sallar asubahi sai ya waiwayo wajensu qala ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace qad ra'aytu alladhi sana'tum wato haƙiƙa na ga abin da kuka aikata na jiya na kwaɗayinku da kuka yi akan sallah ta nafila tare da ni na ga dandazon da kuka yi kun yi cacurundo na ji surutunku a fili ina cikin gida ya ce walam yamna'ni min al-khuruji ilaikum ba komai ya hana in fito in yi muku sallah ba illa anni khashitu an tufradu alaikum sai dai cewa haƙiƙa ni na ji tsoron a fardanta wato ƙiyamu ramadana a kanku shi yasa na ki fitowa na ce bari a shafa muku lafiya kuma yau ku yi batiri kawai amma ba sallah an gane ko ce amma duk abin da kuke na jijiya ba wai barci nake ba saboda tsoro na idan na fito Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya fardanta ta a kaina kuma ya fardanta ta a kanku to malamai suka ce ai ma'aike alayhi salatu wassalamu tun da aka yi isra'i da shi a wannan daren da aka yi isra'i da shi Allah ya ce mashi hiya hunna khamsun hiya khamsun wa hunna khamsun ma yubaddalu alqawlu ladayya wato hadisi mai tsawo wanda farkon sallah da aka fara fardanta mishi ita ta lokaci 50 aka ce mai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce Muhammad ya ce alajtu bani Isra'ila ashaddal mu'alajati fa inna ummataka la tudiqu zalika irji ila rabbika fasulhu takhfif wato al'ummarka mai rauni ce bata kai al'ummar yan banu Isra'ila ba to ko yan banu Isra'ila aka dora musu wannan doka din a ce sallah 50 a kowace rana tafi karfin su don haka kuma wajen ubangijinka ba abin da za a tsaya bane a yi wata wata koma ka roƙe shi ya rangwamta al'ummarka ana zuwa a sassaƙe goma a sassaƙe goma har ta komo biyar da ya ƙarshe Allah ya ce hiya hamsin wa hunna hamsin a rubutu a kullum biyar ce za amma kuma ladan hamsin ne ma yi baddal da ƙaulu ladayya ya ce ba a canza magana a wajena ta shige ka ya komo ja annabi Musa ya kuwa karatar Ubangiji ya ce biyar ya ce ya ce koma ya rage maka. Banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gadis ta hayyaitu min rabbi. Ya ce haba malam Musa kuma yanzu tun daga hamsa a koma biyar ya ce so kake ce buka yi kubari kubari. Ya ce kuma ya rage kuma na abin ya isa. to gaga a can ya ce hiya hamsin wa hunna hamsin ma yubaddalu qawlu ladayya to menene manzo Allah yake jin tsoron kuma a wannan gama a farzanta tunda ai bayan da za a farzanta tunda can biyar ne Allah ya ce ma yubaddalu qawlu ladayya to shi ne balibai suka ce saboda idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi ta tare da su yanzu za ta zamanto sunna ce wanda take mai karfi wanda idan mutum bai yi ta ba za a raka ɗaukan shi a matsayin munafiki wanda bai damu ba da addini to shi yasa manzo Allah sallallahu wato yayi kokari yanda zai kiyaye yanda zai sa hakan din kar ta kai haka saboda idan aka farzanta ta akan ku ba za ku iya ikon dawwama akan akan ta ba in aka ce sunna ce mai karfi yin ta to akwai wanda za a ga cewa shi ta garin ma bata sha mishi kai ba barantana ba kuwa ya mana ya ce mu ta garin ma bata sha mu ba kai barantana ba kuwa hamsu salawatikin ba ba kullum bane muke yin su kuma al'azara kan mu zancen bakuwa raka a goma ce a sallah ta farilla ma babu raka'a goma na'am na'am ذلك في رمضان wa zalika fi ramadana to wannan kuma aikin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi da sahabbai Mm, mm.
wato yayi shi ne a cikin watan ramadan نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm, كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة mm, فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه mm.
قال ابن شهاب نعم فتوف نعم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك Mm, ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر mm.
وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga muhammad ibn muslim az-zuhri an abi salama ta bin abdurrahman bin auf shi kuma ya jiyo daga abi salama dan abdurrahman dan auf an abi hurairata radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga abi huraira abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yuraghibu fi ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana kwadaitarwa wato cikin yin qiyamul laili a cikin watan ramadan wato yana kwadaitarwa game da yin tarawihi a cikin ramadan min ghairi an ya'mura bi azimatin abu huraira ya ce amma ba tare da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya wajibta shi a kanmu ba ba tare da ya yi umarni da ƙarfi ba a kan yin azu- a kan yin ƙiyamu ramadan ɗin wato yana kwaɗaitarwa a kan shi ba tare da ya ce wajibi ne kowa da kowa daga cikin ku yayi ba fa yaqulu ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana cewa man qama ramadana imanan wahtisaban dukkan wanda ya qiyamul layli a cikin watan ramadan imanan wato saboda yana mai gaskatawa da alƙawalin da Allah subhanahu wata'ala yayi kuma yana mai ƙudurcewa cewa wannan qiyamul ramadanan da yake yi wato dan Allah subhanahu wata'ala ne yake yin ta wahtisaban sannan kuma yana mai neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To, gufira lahu ma taqaddama min zambihi, wato za a gafarta mai dukkan abin da ya gabata na laifinsa, dukkan abin da ya gabata na ƙananan laifuffukansa za a gafarta musu shi. Na'am, ƙwala ibn Shihabin, al'imam ibn Shihabin Zuhuri ya ce, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wato sai aka amshi ran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalik wato al'amarin na rashin yin tarawihi a cikin jama'a ala zalika akan hakana wato yana kan hakanan ba a yin jam'i a cikin watan ramadana a ƙiyamulai ba a yin jam'i in banda wannan sau uku rakan ɗin da ya yi to ma'aiki alaihi salatu wassalamu halibar duniya ba a yin ƙiyamun laila a cikin watan ramadana a cikin jama'a an gane ku sun makana al'amuru ka zalika ala ahadi abi bakirin sun makana al'amuru ala zalika fi khilafati abi bakirin sannan kuma al'amarin ya kasance akan haka ma'ana ya tafi a haka akan ba a raya dare a cikin masallatai a cikin watan ramadana da limami guda ɗaya a zamanin abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wa sadaran min khilafati umar bin al-khattab da kuma farkon halifancin umar dan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shi ma wato haka aka yi ta yi wato sai dai ka zo masallaci ka yi sallar ka ta nafila adadin abin da ka samu ka sallata ni ma in shigo shi ma ya shigo kowa ya shigo amma kowa ya sha da kanka irin yadda in aka zo an yi kiran sallah za a yi wato a arrawatib raka'a hudu ta kafin sallah ko raka'a hudu bayan sallah ko raka'a biyu za a ga cewa kowa yana kayan shi to to haka na ake a lokacin umar dan khattab a farko farko da lokacin abubakar duka gabaki da na'am باب ما جاء في قيام رمضان mm, حدثني يحيى عن مالك mm, عن ابن شهاب mm, عن عروة بن الزبير mm, عن عبد الرحمن بن نعم عن عبد الرحمن بن عبد القارئي نعم قارئي mm.
أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد Mm, فإذا الناس أو نعم أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي لصلاته الرهط mm, فقال عمر والله إني لأراني لو جمعتم لو جمعتم نعم لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل mm. lakana amsala نعم لكان أمثل نعم Mm, فجمعهم على أبي بن كعب mm, ثم قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة نعم قارئهم mm, فقال عمر نعم نعم نعمتي البدعة هذه mm, والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله
babu ma ja'a fi qiyami ramadan wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa a cikin yin ƙiyamu ramadan da kuma wane ne farkon wanda ya tattara mutane a ƙarƙashin limami guda ya dinga yi musu limanci sannan kuma wane limami ne ya fara jagorantar ƙiyamu ramadan ya fara jagorantar tarawihi حدثني مالك عن ابن شهاب الإمام مالك يا زنتر دني يا جيو دغا ابن شهاب الزهري shi kuma ya jiyo daga urwa ibn zubair shi kuma ya jiyo daga abdurrahman dan abdin al-qari wato ya jiyo daga abdurrahman dan abd al-qari wato wanda yake na fami ne na qara annahu qala haƙiƙa abdurrahman ɗan abdin al-qari ya ce kharajtu ma'a umar bin al-khattab radiyallahu anhu fi ramadan na fito tare da umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi na fito tare da shi cikin dare yana ran gadi na raka shi zuwa ga masallaci na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin watan ramadan da muka je muka shiga masallaci ce fa'izan nasu auza'un mutafarriquna da muka shiga sai muka ga mutane jama'a jama'a suna rarrabe wa'incan a can gurin wa'incan a can wannan a nan shi kaɗai waɗancan guda biyu a can yusallin rajulu li nafsihi wato za ka ga mutum ɗaya yana sallah shi kaɗai da kanshi shi kaɗai kawai yana sha da kanka yana sallar shi ta nafila a cikin masallaci wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahab kuma za ka samu wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a bayan shi akwai waɗansu 'yan jama'a 'yan kaɗan daga uku zuwa goma shine ake ce da shi ar-rahab an gane ko wa kana fil madinati tis'atu rahadin yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna wato a cikin masallacin wani yana sallah sha da kanka shi kadai wani yana sallah a bayan shi mutanen ba su wuce tsirari ba wani yana sallah a bayan shi da mutum biyar hakan wani da a bayan shi da mutum uku wani hudu kowa yana sallah kuma ana daga murya faƙala umar sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu da ya shigo masallaci ya ga hayaniya ta yi yawa sai ya ce inni la'arani lau jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsal ya ce haƙiƙa ne lalle wallahi ina ganin da a ce zan tattara waɗannan gungu na jama'a ga baki ɗayansu idan munto suna sallah a bayan limami guda ɗaya tal shine lau jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahidin wato da zan tattara wannan gungu na jama'a ɗin ga limami guda ɗaya tal mai karatu ɗaya kenan lakana amsal to da yin hakan da zan yi zai zamanto shine mafi fa'ida shine mafifici shikenan fa jama'ahum ala ubay ibn ka'ab ya tseda yace ku tsaya gabaki ɗayan su ya tattara su ga limam ubay dan ka'ab yace ubay ibn ka'ab wato saboda umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wato wanda ya cancanta ya yi wa mutane limanci shine wanda ya fi su karatun littafin Allah alqur'ani to kuma ubay ibn ka'ab da shaida ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya ce wanda ya fi kowa iya karatu da kuma haddata alqur'ani a wannan al'umma shine ubay ibn ka'ab aqra'una ubayyun haka wato yana zanawa fada'il na mutane wato wanda ya fi kowa haddal alƙur'ani shine ubayyu dan ka'ab an gane ku shi yasa ya zamanto wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yana karatu a cikin sallah da ya bace ba tana mai ba bayan an gama sallah ya kirayi ubayyu ya mishi faɗa ya akai bai tana mai ba saboda shi ya fi kowa haddal alƙur'ani to shi kenan sai ya tattara su ga baki ɗaya ga ubayu ɗan ka'ab bala abdurrahman ibn abdin al-qadi yace thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra yace ana nan ana nan a wani dare na daban sai na fito tare da Umar dan Khattab radiyallahu anhu muka zo masallaci a cikin Ramadana muka fito yana ran gadi na rakoshi nake rarraka shi gurare muka zo masallaci wannasu yusalluna bi salati qari'ihim da muka zo muka tarar da mutane waɗansu daga cikin sahabbai da tabi'ai suna sallah suna koyi da sallar limaminsu wato suna sallah a bayan limami guda ɗaya umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da ya gansu faƙala umar ni'imatil bid'atu hadhihi Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sai ce madalla da wannan sabon abu a wajenmu wato madalla da wannan sabon abu wanda na zo da shi na tattara mutane ga libabi guda tunda a zamanin abubakar ga baki ɗaya ba a yi ba a farkon halifancin shi ba a yi ba to kaga ya zamanto sabon abu ne an gane ko irin abin da ba a taɓa yin shi a nan ba ko kuma an ji maraban da a yi shi an fi shekara biyar an fi shekara goma yau ka hutu ka ce za ka yi shi da ce ka ga wani sabon abu to ka ce eh a gurinku ne sabo amma ai mu da ke mun ga iyaye da kakannu ba sabo ba ne eh wannan tsohon yayi ne ma a yanzu dan ba a yin shi ne shi yasa ya zama to sabon yayi an gane ko idan aka ce albida'a shine sabon abu to ana abin da Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake nufi wato tattara mutane ga limami guda ɗaya wanda ya yi shi a zamani na ma'aiki alayhi salatu wassalamu hakan ɗin ta faru wanda kuma a zamanin abubakar gabaki ɗaya ba ta faru ba to don haka a zamanin shi ma an ɗauki wani kaso na halifancin shi wanda hakan ɗin bai faru ba to don haka sai zaman to akwai wanda tabi'ai ne wanda ba su ga annabi ba wanda ba san cewa annabi ya yi haka ba to amma da aka yi haka da ya ce musu ne matil bid'atu hadhihi wannan abun da nazo da shi sabo madalla wannan shine ake ce da shi ihya'us sunna wato rayar da sunna bayan ta mutu bayan sunna ta mutu an matar da ita ba a aiki da ita kai kokari ka san yanda zaka rayar da ita wannan ana ce da ita bid'a wato wannan shine kuma abin da yake magana ana an gane ko ya ce wallati tanamuna anaha afdalu min allati taqumun amma sallar da kuke yin barci game da yinta ita ce tafi wanda kuke yin kuke yinta wato yin qiyamul laili a lokacin kafin a kwanta ne ake yin qiyamul laili a lokacin in suka zo su a farkon dare ake yin ta yin a gama kuma sai a je a kwanta irin yadda ake yin wato tarawih amma ba irin tamu ba wannan faca-faca kin wannan a'a ana karanta suratul baqara a raka'a takwas kaga ai ba irin tamu bace wanda za a karanta alqari'atu malqari'a Allahu akbar a dago madrika malqari'a Allahu akbar an gane ku ya'ani akhiral layl abin da yake nufi wato lokacin da kuke yin barci ba kwa samu ku yi qiyamul layli a ƙarshen dare ya fi daraja sama da wato lokacin da kuke sallar wa kanan nasu ya ƙomuna awwalahu wato mutane sun kasance suna yin ƙiyamun laili a farkon dare ne na'am
وحدثني عن مالك Mm, عن محمد بن يوسف mm, عن السائبي بن يزيد mm.
أنه قال na'am أمر عمر أ- نعم أمر عمر بن الخطاب Mm, أبي بن كعب mm, نعم وتميم نعم وتميم الدارية mm, نعم أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة mm.
قال وقد كان القارئ يقرأ نعم بال- بالم- lilmi'ina نعم بالمئين Mm, نعم حتى كنا نعتمد على العسي mm, من طو- نعم من طول القيام mm.
وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر وحدثني عن مالك يا ذنتردني يا جيو دغ الإمام مالك عن محمد بن يوسف شي كما يا جيو دغ محمد دان يوسف عن السائب بن يزيد شي كما يا جيو دغ سائب دان يزيد أنه قال حقيقة السائب بن يزيد يتي أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أبي بن كعب واتو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا عمر أبي بن كعب ده تميم بن أوس الداري Allah ta'ala ya ƙara yadda da su ya umarce su an ya ƙuma linnasi bi ihda ashrata raka'atan su dinga yi wa mutane ƙiyamun laili da raka'a goma sha ɗaya. Wato ya umarce su idan wannan ya yi wani adadi na raka'o'i wannan ya ƙarasa, wannan ya fara wannan ya ƙarasa. Ya umarce su a matsayin ya naɗa limannai guda biyu. Saboda in limami ɗaya ne zai iya yiwa wani lokacin usuri ya kama shi. To amma in su biyu ne in ɗaya baya nan ɗaya ya yi. Bala. Asa'ib ibn Yazid ya ce wa kana al-qari'u yaqra'u bil mi'ina wato mai karatu a cikin su wanda ya zamanto shine limami a wannan rana ya kasance yana karanta al-mi'un al-mi'un sune surorin da in ka cire kawai a sab'u tiwal su zaka sayo dukkan surar da ta huce aya 100 wanda kuma bata daga cikin waɗannan surori guda bakwai na farkon alkur'ani idan ka cire bakara ali imrana nisa'i ma'ida an'am a'raf sura shidda ko to waɗansu suka ce al'amfala da at-tauba sura ɗaya ce su ne na bakwai ɗin waɗansu ka suka ce a'a sura ta bakwai ita ce suratu yunus to ala kulli halin tun daga suratu hud hal ya zuwa ƙarshen wato a suratu suratu ba sai mim ina ga ita ce ko wanda za ga wanda za ka samu wanda ba su kai aya ɗari ba ‘yan kaɗan ne daga cikinsu za ta fara daga suratul hajji maryam kaga ce su in wata su una aya ce gomi ya tara da tara ce ta ko a a wata a wata kira'al ma ta kai aya ɗari ita ma amma wanda ba su kai ɗari ba irin suratul hajji irin su suratul nur irin su suratul furqan an gane ko to waɗannan su ne ake ce da su almi'un wato surorin da adadin ayoyinsu sun kai aya ɗari sama da ɗari to suna karanta ɗaya a cikin kowace raka za su karanta aya za su karance suratu hud aga suratu hud aya 121 ce yusuf aya 111 ra'adi 44 a ibrahim 54 ita koko ibrahim 54 450 aya hijr 99 aya nahl 128 aya lisra 120 ayat kafi 105 ayat za a gansu dai ga sunan wannan su ne ake ce da su almi'un wato sun kasance suna karanta almi'un waɗansu ka daga cikin malamai suka ce almi'un su ne surorin da suke ɗauke da labarai surorin da ba ahkama suke tattaunawa a kai suna tattaunawa ne akan al- a- alƙasas wato labari suna zauwa da labarai na'am hatta kunna na'tamidu ala al-isiyi min tuli al-qiyam wato asa'ib ibn yazid ya ce hal mun kasance muna jingina muna dogara akan sandunan da muka zo da su min tsulil qiyami saboda dadewar da ake yi a tsaye to mu matasa ma muna jingina da muna dogara da da sandunan mu idan aka ce al-isiyu jam'i ne na asan an gane ko wato fa'ala qaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lananu lakhalibun wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr wato bamu kasance ba muna gama wannan sallah ta qiyamul laili a cikin watan ramadana face dai daf da ketowar alfujar na'am حدثني عن مالك بن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yazid ɗan ruman a haƙiƙa ya ce kanan nasu ya ƙumu na fi zamani umar bin al-khattab wato mutane sun kasance suna yin iyamun laili a zamanin umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a cikin watan ramadan da raka'a ashirin da uku na'am نعم وحدثني عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون لك نعم كف- نعم كفرة kafarata كفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام فيها باثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنهم قد خفف annahu da أنه قد خفف ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Dawud ɗan al-Hussein shi kuma ya ji al'araj Abdurrahman bin Hurmuz yana cewa, Ma adaraktun nasa illa wahum yal'anuna al-kafara fi Ramadan, ya ce, riski mutane ba, wato riski magabatanmu ba, tabi'ai da sahabbai. face dai suna tsinewa kafirai albarka suna yi musu alkunutu a cikin ramadan idan aka ce kafara jam'i ne na kafir wato wannan shine ake ce da shi jam'u taksir kafara ala wazni fa'ala fajara ala wazni fa'ala ulaika humul kafaratul fajara yazo a cikin alkur'ani ko wato jam'i ne na kafir illa wahum yal'anuna al-kafara face dai suna la'antar kafirai fi ramadana a cikin watan ramadan bala wato dawud ibn hussein ya ce malam a'araj ya ce wa kana al-qari'u yaqra'u suratal baqarati fi thamani raka'atin wato limami ya kasance yana karancewa suratul baqara ga baki ɗayanta a cikin raka'a takwas fa idza qama biha fitnatay asharata raka'atan idan limami yayi wa mamu sallah da wato suratul bakara ya karance musu ita a cikin raka'o'i goma sha biyu ra'an nasu annahu qad khaffafa wato waɗanda suke sallah a bayan shi za su ga haƙiƙa wato ya yi ta da sauƙi wato ya zo da ita da sauƙi babu tsanani a cikin ta kenan نعم Mm, وحدثني- kuma karatu a hankali ko ba irin namu ba fata-fata نعم.
na'am وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر Mm, قال سمعت أبي يقول mm, إنا ننصرف في رمضان mm, نعم فنستعجل وخ- نعم خدم بالطعام نعم مخافة الفجر وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جو daga al-Imam Malik shi kuma ya jo daga Abdullahi dan Abi Bakar yace sami'tu abi yaqulu naji mahaifina Abubakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yana cewa kunna nan sarifu fi Ramadana mun kasance muna gama sallah ta baƙiya a cikin watan Ramadan fanasta'jilu al-khadama bit-ta'am idan muka zo gida waɗanda suke yi mana hidima a gida iyalinmu mu gaggauci su kawo mana abinci mu ce su yi sauƙi su kawo abinci makhafat al-fajri saboda tsoron alfijir kada ya keto نعم نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أمم.
نعم أن ذكوان بن عمرو أبا عمرو اليوم نعم أبا عمرو نعم وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فعتقته أمم.
عن ظهور منها أمم.
كان يقوم يقرأ لها في رمضان na'am ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham dan urwa shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair haƙiƙa zakwan aba amrin wato bawa ne na nana aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fa'ataqathu an duburin minha sai ta ce ta ‘yantar da shi bayan rasuwarta, wato ta ce mishi an ta hurrun an duburin minni, wato kai ɗa ne bayan na bar duniya. To kana ya ƙumu ya kasance yana yin ƙiyamun laili, ya ƙara'u laha fi Ramadana yana mata limanci, yana karanta mata alƙur'ani a cikin watan Ramadan. Alhamdulillahi, al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala.